المسلمين ويحتقر السود اللاتينيين يؤمن بأفكار متطرفة توسعية استعمارية وغير أخلاقية عباد الله إن من دأب الله سبحانه وتعالى إذلال المتكبرين وإهلاكهم وإذا بلغ الظلم والعتو مبلغه وأكمل نصابه أسقطه الله ودمر صاحبه وليس هذا المجرم المتغطرس المعجب بنفسه المختال الفخور باستثناء من هذا المصير فإنه بتصرفاته الرعناء يسعى إلى هلاكه ويبحث عن حتفه بظلفه ويستعجل بسقوط دولته يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إخوة الإيمان ينبغي أن نستحضر عند هذه المشاهد عند مشاهدة أمثال هذه هذا المتغطرس الأمور الآتية أولا أن الله تعالى خالق الكون والمتصرف الوحيد فيه وليست دولا أو حكومات أو أفرادا مهما أوتوا من قوة وتمكين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كل يوم هو سبحانه وتعالى ثانيا أنه سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الطغاة والظلمة ما بين غمضة عين وانتباهتها لكنه حليم غفور لا يعاجل بالعقوبة بل يدعو إلى التوبة ويمهل ولا يهمل وأملي لهم إن كيدي متين وهو سبحانه الكبير العظيم الجبار القهار المنتقم الملك ذو الجلال والإكرام ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وهو يجير ولا يجار عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثالثا أن المسلمين هم المنتصرون دوما لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا رابعا أن الإسلام سينتصر في النهاية بعز عزيز أو بذل ذليل وسيحكم العالم أجمع ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون والمتكبرون لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفر الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله madaukakin sarki yana faɗa cikin littafin sa mai tsarki za mu tunatar da kawunan mu ne a cikin waɗannan 'yan dakikoki dangane da a wani mazo'i muhimmi wato azzalimai tun daga fir'auna zuwa na ƙarshen su Allah madaukakin sarki yana faɗa lalle mutum zai yi ɗagawa saboda ya ga ya wadatu Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari dangane da fir'aun ya ce ya yi girman kai da shi da dakarunsa a ban ƙasa bai gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba wa zannu annahum ilaina la yurja'un sai suka zaci cewar su ba masu dawowa bane zuwa gare mu kuma sun koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa ba zai shiga aljanna ba duk wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra na girman kai lalle mu sani lalle mu sani cewar Allah madaukakin sarki yana da sifofi alamai suka ce akwai sifofi na kama na kamala akwai sifofi na girma sannan akwai sifofi na kyau wato su ne sifofin da suka kunshi rahama tausayi da sauransu irin su al-ghafuru ar-rahimu al-wadudu da sauran sunaye na Allah madaukakin sarki da siffofin da suka kunsa akwai sunayen da idan aka kira za ka ji sun tsorata ka irin su aljabbaru almuntaqimu alqahhar almutakabbir da sauransu to cikin sunayen Allah madaukakin sarki akwai waɗanda subhanahu wata'ala yayi mana izini da mu koyi da shi a ciki kamar siffa ta rahama kamar siffa ta karamci Allah karimi ne yana son masu karamci Allah mai tausayi ne yana son masu tausayi subhanahu wata'ala amma akwai siffofin da ubangiji subhanahu wata'ala ya gargade mu kada mu kusance su kada mu siffanci da su kamar irin su girman kai da sauran jabberanci tankwara bayin Allah madaukakin sarki akan son zuciya da sauran siffofi da suka danganci wannan domin siffofi ne na ƙarfi siffofi ne na cika su kuma waɗannan ababe ne da ake samun su daga Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah madaukakin sarki yayi alkawari a cikin wani hadithi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma yace duk wanda yayi jayayya da Allah madaukakin sarki akan waɗannan siffofi aka ambaci siffata wato at-takabbur ƙarin girma da siffata izza daukaka duk wanda yayi kokarin kamanceceniya da Allah madaukakin sarki a ciki subhanahu wata'ala yace azabtuhu sai na azabtar da shi sai na kunyata shi a cikin wannan duniyar sai na kaskantar da shi ku sani lalle Allah madaukakin sarki ya banta da jujjuya sha'ani na bayi da kuma gudanar da wannan duniyar da muke ciki shi yake talautawa shi yake wadatawa shi yake ba da lafiya sannan shi yake ɗora jinya shi yake ɗaukakawa kuma shi yake kaskantarwa Allah madaukakin sarki yana faɗa ku saurara halitta da ba da umarni da hani dukkan Allah ne subhanahu wa ta'ala idan ka ga wani yana ba da umarni ko hani Allah ne mai izini shi ya ara mai mulki ko ya ara mai wani abu na ƙarfi amma ba kowa bane shi kuma kana nan ko ya tafi ya bar mulkin ko mulkin ya tafi ya bar shi ko kuma yana raye ma ba zai iya gudanarwa ba domin a nuna maka cewar dama ba nashi bane dukiya mulki ƙarfi duk wanda ka ga wani abu na wannan a hannunsa Allah madaukakin sarki shi ya bashi shi yasa da yawa daga cikin masu zalunci ɗaiɗaiku ne ko kuma al'ummomi ƙasashe duka suna yi ne da wata daga cikin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya musu ko dai ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta mulki ko kuma ni'ima ta dukiya ko kuma ni'ima ta ƙarfi daga cikin misalan waɗanda suka yi girman kai da ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya basu na soji da ci gaba a gefen tattalin arziki da gine-gine akwai adawa abinda kake ji ana faɗa dogayen gine-gine da sauransu ba yanzu ne ɗan adam ya fara kaiwa ga irin wannan ci gaban ba in kana karanta alkur'ani za ka san haka atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun duk abinda dan adam ya kai a yanzu baya fafa dutse ya shiga yayi dakuna yayi falo yayi wajen kwanciya yayi koma menene an yi wasu al'ummomi a baya da suka yi saboda haka ba daidai bane wani lokaci mu dinga tattara ababe muna cewa dan adam bai taba yi ba kowa ne shi yafi kowa arziki a cikin wannan duniyan alqur'ani ya nuna cewar karuna yafi wanda muke cewa yafi kowa arziki a yanzu Allah madaukakin sarki ya datar da mu amma haka zaka ga ana sakin irin waɗannan maganganu a tarihi na dan adam ba a taɓa samu wanda ya kai wani ba wannan ƙarya ne a tarihi na dan adam ɗin zamanin ka ne Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga cikin misalan irin waɗannan akwai adawa mutanen annabi hud Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su yace amma lalle su adawa sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba saboda sun ga karfi da Allah madaukakin sarki ba su suke cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi Allah madaukakin sarki musu raddi ce shin ba su gani bane wannan da ya halicce su ya fi su kadan ya san musu ya gutsura musu daga cikin karfinsa da sun bautata wa Allah madaukakin sarki da wannan da sun nemi yadda ta Allah madaukakin sarki da aljanna da sun ci riba biyu a duniya sun rayu da wannan ni'imar sannan a lahira kuma za ta musu sababi da silar samun rahama ta Allah madaukakin sarki amma ba su ci wannan jarabawar ba akwai samudawa da sauran al'ummomi da aka bamu labarin su daga cikin waɗanda suka yi girman kai da ni'ima ta ilimi da Allah madaukakin sarki ya basu akwai mutumin nan da Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa cikin alqur'ani wa tulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina zuwa ƙarshe sai ya fita daga ciki ya kwabe kansa ya kwabe wannan riga da nima da Allah madaukakin sarki ya bashi ya nemi hanyar jahilci da sauran shaidanci Allah madaukakin sarki ya ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin sannan daga cikin irin waɗannan al'umma kuma ka cokam da ta yi girman kai da ilimi da Allah madaukakin sarki ba ta akwai yahudawa sun yi girman kai sun yi kafirci sun warware alkawura sun kashe annabawa sun yi girman kai ba tare da haƙƙi ba suka yi farin ciki da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su farin cikin da ya kai su zuwa ga dagawa da girman kai falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una kamar yadda turawa suke a yanzu sun fi sauran al'ummomi ilimi sun fi sauran al'ummomi buwaya sai suke gani kamar su sun isa kamar za su iya yin komai saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya rufe zukatansu abin da yake ciki na kafirci ba zai fito ba abin da yake waje na wa'azi kuma ba zai taɓa shiga ba Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu ya sanya zukatansu suka kashe. ubangiji ya ba musu kaskanci da talauci irin na zuci da yahude duk abin da ya mallaka ba zai koshi ba haka zai ci gaba da wahala kamar ba shine mallaki komai ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya su al'umma ce da ba ta taɓa dogaro da kanta duk inda ka samu bayahudi an kaskance yake ko da yanzu ga kamar duniyar a hannunsu take amma waɗanda suke tare da su su janye musu tallafi wannan ƙasar ta isra'ila da suke girman kai da amurka za ta yaye musu baya da duk abin da kake ganin suna yi wallahi tallahi wata ɗaya zuwa nan gaba ba su isa su yi ba akwai maganar da ba su isa su yi ba akwai zalincin da ba su isa su yi ba saboda haka ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس كل ذاك سامو suna mai da wasu al'ummomi ne su zamanto dokinsu ko al'umma ta nasara ko wata al'umma mushrikai ko wasu musulmai waɗanda suke lalatattu waɗanda suka bar addini na Allah madaukakin sarki amma ba za ka taɓa samun ba yahude ba tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine mai zuwa yau zuwa gobe zuwa tashin alkiyama ba yahude ba zai taɓa zama da kafafunsa ba wannan ma mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi na musulunci mu'jiza ga alkur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kuma yanzu ka kalli yahudawan duniya da bazarwa suke rawa ko dai amurka ko kasashe na turawa ko wasu ba sa taba dogaro da kawunan su Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan shine sakamakon duk wanda ya taba Allah subhanahu wataala daga cikin misalan waɗanda suka yi girman kai da ni'ima ta dukiya akwai qarun Allah madaukakin sarki ya bada labari domin yawan dukiyarsa ba ma ita aka ba mu labari ba a'a wajen ajiyarsa sto sto na karun idan aka rufe aka tara makullan su ne katti arba'in katti arba'in ne za su yi daga in aka rufe sto sto din karuna ba dukiyar da take ciki ba a'a an aka rufe aka tattara makullan aka sanya a buhu ko a wani abu katti arba'in ne za su yi dagawa to wace irin dukiya ce take ciki kuma ka san dukiya irin ta baya zinare ne da azurfa ba waɗannan takaddun da suke hannunku maimakon ya jingina wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mai zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya jingina zuwa ga kansa qala inna ma udituhu ala ilmin indi yace an bani wannan ne saboda na cancanci a bani ko kuma saboda mu mun san yadda ake zuba jari mun san yadda ake juya kuɗi mu muna da wayewa a wannan bangaren haka yake faɗa wa jama'arsa da suka mai wa'azi Allah madaukakin sarki sai sai raddi ya zo gare shi cikin gaggawa subhanahu wa ta'ala ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka kisbe da shi da gidansa muka bude kasa ta hadiye su Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da daga cikin waɗanda suka yi kirman kai da mulki da Allah madaukakin sarki ba su suka yi zalunci akwai Abu Jahl annabi sallallahu alaihi wasallam babu wa'azin da bai mai ba a garin Makka bai wasu ba sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da abin da ya saukar akan shi cikin suratul alaqi sannan Allah madaukakin sarki ya kama shi a karshe a yakin a yakin badru shekara ta biyu bayan hijira Allah ya halakar da shi da wasu 70 daga cikin jigajigan kafirai daga cikin waɗanda suka yi girman kai misali na waɗanda suka yi girman kai da mulki akwai kisra shine babban sarki a wancan lokacin duk da akwai sarki na rum amma Allah madaukakin sarki ya dora waɗannan maguzawan akan al'ummomi na nasara sai kisra ya dawo shine babban sarki a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya ɗaukaka ya buɗe garin maka sai ya tura wa sarakuna na duniya fitattu shahararru dukansu ya tura musu wasiƙa yana gayyata su zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki wasu daga cikinsu ba su musulunta ba amma sun daraja wannan sakon wasu daga cikinsu irin kisra shi da aka kai mai wasikar sai ya ce bawa daga cikin bayina haka suke ɗaukar larabawa shi ne zai rubuta mun wannan ya ce sai ya kyakketa wasikar ya ce ajiya ɗauko mai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna kaskantarwa ma mutum biyu kawai ya tura ba rundunar yaki ba ba komai ba Allah madaukakin sarki ya dantar da mu yace su je su taho da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun je har garin Madina suka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sako yace ku je masauki da safe ku dawo kafin su dawo washe gari Allah madaukakin sarki ya kakaba mai ɗansa ya kashe shi yace wanda ya turo ku ai ya mutu idan kuka koma ku tambaya a yaushe ya mutu suka samu wannan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari da wannan daren domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a kuma ta kama shi mazzaqallahu mulkahu yace Allah madaukakin sarki ya kekketa mulkinsa wanda ɗan da ya haifa shi ne ya sanadiyar halakarsa daga cikin irin waɗannan masu girman kan akwai namrud kamar da wasu malaman tafsiri suke kiran shi shine allazi hajja ibrahim fi rabbihi an atahu allahul mulka kissa tana cikin suratu suratul suratul baqara sannan kokoluwar azzalumai da alqur'ani ya bada labari da subhanahu wataala ya kira shi min fir'auna innahu kana aliyan min almusrifin ya kasance kokoluwa a cikin mabarnata masu wuce iyaka shine wanda ya ketare ya yi abin da sauran ma ba su yi ba wata ran ya ce ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba koma bayana to wannan a yanzu akwai wani abu da zai nuna maka akwai wani abin bautar amma daga baya ma sai ce shi shi ya halicci duniya shi shine yake juya al'amuran mutane ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka to shi kuma zalunci da kafirci da ayyuka na sabo suna da nisabi wato suna da iyaka Allah maɗaukakin sarki zai ta jinkirta wa mutane ko ɗaiɗaiku ko kuma al'ummomi subhanahu wata'ala yana jinkirtawa amma akwai abin da idan mutum ya atake zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya kama shi fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula aka tattaro mai abin da ya faɗa da farko da abin da ya faɗa da ƙarshe subhanahu wa ta'ala ya kama shi daga cikin irin waɗannan azalumai a wannan zamanin namu shekaru da ba su da yawa ba za ka ƙirga shekaru ɗari ba allah maɗaukakin sarki ya sake yin wasu mutane da suka zo ba su ɗauki darasi ba irin wannan abin da yi wa fir'aun irin abin da yi wa adawa irin abin da aka yi wa samudawa abin da aka yi wa al'ummomi duka wasu daga cikin mutane da Allah ya ba su dukiya ko mulki ko a ilimi sai suka dawo suka ci gaba da girman kai akwai mutumin da ya kifar da daular musulunci da ake ce mai atatok yau kusan shekaru ɗari kenan duk abin da yake da alaka da musulunci a ƙasar turkiya a lokacin sai da ya faɗa da shi sai da ya kai ga hana kiran sallah da larabci sai da a kira da yaren turkanci duk wani abu da yake da ƙanshi na musulunci ma sai da ya hana Allah maɗaukakin sarki da tadda mu akwai barkiba waɗannan fa suna iddi'ayin musulunci kuma sarki ne na Tunisia shi ma a can baya shi ma haka yazo yaki addinin Allah subhanahu wataala gashi ya halaka ana ci gaba da musulunci a yau kisan mutane su daina tsorata dan an zo an kawo wani ga wani mai girman kai ko mai dukiya ko kaza ya zo zai yaki musulunci sai kaga wani ya kasa bacci a'a ka yi kokari abin da yake wajenka na imani da Allah madaukakin sarki ya baka kai kokarin tattalinsa ka kiyaye shi amma addinin Allah yana da wanda zai kiyaye shi babu wanda ya isa ya dirkace musulunci ba wanda ya isa ya hana a yi addini na Allah subhanahu wataala sai dai ya cutar da musulmai musulmai su ne ake iya cutarwa ba musulunci ba don musulunci shine alkur'ani shine hadithi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a kashe musulmi sai dai a yi wa musulmi makirci sai dai a yi wa musulmai tuggu amma banda addinin Allah subhanahu wataala hujja idan kana nema aikace waɗanne ne al'ummomin da suka fi yakar musulunci a yanzu zaka ce azzalumai na turawa a ina musulunci ya fi ci gaba a ina musulunci ya fi samun yaduwa a cikin waɗancan ƙasashen nasu shin da ƙarfi ne na musulmai ko da ikon musulmai a'a da iko da ƙarfin wanda yake da addinin ne subhanahu wa ta'ala domin Allah ya kaskantar da su yadda fir'auna yake neman jinjiri da zai yanka saboda mulkinsa zai salwanta ta hannunsa annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu kake subhanahu wa ta'ala ya ce kai zaka tarbiyantar da shi abincinka zai ci akan gadonka zai kwana kai za ka yi mai hidima kuma ya zo ya kashe ka subhanahu wata'ala ba a ja da Allah fir'auna ya duk abin da ya yi sannan Allah madaukakin sarki ya kawo mai jinjirin gashi nan in ka isa kai ya tarbiyantar da shi ya ci abincinsa ya kwana akan gadansa ya yi mai hidima sannan ya zo ya hallaka shi ko kuma ya halaka ta dalilinsa haka Allah madaukakin sarki yi wa wayannan ba kun je kuna yakar addinin Allah madaukakin sarki ba kun ɗauki dakaru kun tafi iraki kun je afghanistan kun je ƙasar yaman kun je ina kun je ina kuna kashe bayan allah subhanahu wa ta'ala to ga musuluncin ya zo gidajen ku tare shi in za ku iya allah maɗaukakin sarki ya datar da mu daga cikin irin waɗannan azalumai akwai wannan shugaban na ƙasar amurka na yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu ba abinda ya dame shi da wasu dokoki na duniya in ya buɗe baki ba za ka ji alkhairi daga cikin bakinsa ba ina kyamatar musulmai da wasu da ba musulmai ba daga cikin al'ummomin da suke gani kamar kaskantattu ne mutanen latin sannan yana imani da tunani irin na faɗaɗa shi wannan iyakar ta ƙasar tasu wannan duk bai ishe shi ba yau ya ce maka zai karɓi gaza in jarida suke tambaye shi gaza ya ce a shi ba siya zai ba karɓa zai saboda babu wani abu a gaza da zai siya domin bai san suwaye a can ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to duk lokacin da ya kuskure ko ya je afkawa waɗancan mutanen a lokacin zai gane cewar girman kansa a banza yake Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya koma ya tambayi sauran waɗanda suke girman kai da suka afkawa musulmai a Iraki suka afkawa musulmai a Afghanistan da sauran ƙasashe me ya faru da su ba iya musulmai ba ko wata al'umma maguzawa ka afkawa da yaki da zalunci sai kaga Allah madaukakin sarki ya taimake ka ai sun je kasar Vietnam me ya faru da su a can ba su ji daɗi ba haka suka fita a cikin kaskanci da wulakanci Allah madaukakin sarki da ta damu yau ya dubi wata ƙasa ya ce maka za ta zama kamar ƙasar Canada ya ce za ta zama jiha ta hamsin da ɗaya a cikin Amurka ƙasa ta mutane ya dubi Greenland ya ce zai kwata ya dubi panama ya ce nan ma wajensu ne wasu shugabanni ne a baya suka bada kyauta zai sake karba sannan saboda bai mai da musulmai komai ba ya duba gari na musulmai ya ce zai mai da shi wajen shakatawa gaza ce waje ne da yake da kyau a gabar ruwa don aka je aka yi wajaje na wasanni da sauransu wannan zai bi ka duba al'umma kusan miliyan biyu da suke rayuwa a waje ka ce za ka fitar da su ka zo ka yi kayan wasa allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to duka irin waɗannan suna yin abin da suke yi ne saboda abin da suke gani Allah madaukakin sarki ya ba su mulki bayan Allah yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya baza a cikin halittunsa wato yana daga cikin sunnonin Allah kaskantar da waɗanda suke girman kai da kuma hallaka su domin zalunci idan ya cika nisabinsa a lokacin Allah madaukakin sarki yake kama ma'abocinsa ko kuma ma'abota wannan mutumin da yake girman kai ya jiji da kai ya raina mutane ba zai kasance istifna ba wato tojiya a cikin wannan kamu na Allah madaukakin sarki idan bai bari ba domin irin waɗannan abin da yake yi shine abin da zai halaka shi kuma zai halaka ƙasar da yake jagoranta Allah madaukakin sarki ce kada kai zaton ubangiji ya rabkana a barin azzalumai jinkirta su yake zuwa ga ranar da gannai za su kakkafe sannan mummunan makirci baya kewaye kowa sai ma abotansa madaukakin sarki yana faɗa idan muka yi nufin hallaka wata alƙarya sai mu yi umarni ga mutrafiha masu ma'abota jin daɗi da ya wuce iyaka a ciki sarakuna da sauran attajirai da sauran waɗanda suke wawaye fafasaku fiha sai su yi ta fasikanci a ciki su yi ta abin da suka ga dama su yi ta zalunci ya ce fa haƙƙa alaiha alƙawlu kalma ta Allah maɗaukakin sarki sai ta gaskata a kansu na cewar ba zai bar azzalumi ba a duniya ko kuma a gidan lahira fa dammarnaha tadmira sai mu dirkake su dirkakewa bayan Allah idan muna ganin wannan ba abin da za mu a dole mu tsaya mu ɗauki darussa a cikin darussan mu sani duk wani mai girman kai da duk wani azzalimi karshen sa inda ba ya bari ba dole karshen sa irin karshen fir'auna ne idan al'umma ce karshen ta irin karshen da adawa da samudawa da qaumu lutin da qaumu shu'aibin da sauran waɗanda Allah madaukakin sarki ba mu labarin su wannan dai shine karshen ko da a yanzu kana gani hakan ba zai faru ba to amma ka jira sannan mu sani lalle Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya wannan duniyar shi yayi ta saboda haka babu wani shugaba ko wata ƙasa ko wata al'umma da za ta canza wannan tsari na Allah maɗaukakin sarki yadda kaya suke sakowa yanzu wani ne ya yi wani abu a ciki subhanahu wata'ala shi ya so Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala yana faɗa ku saurara halitta da ba da umarni da hani na Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi wanda shi ne ubangijin talikai kuma mu sani lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan halakar da azzalumai tsakanin kamar tsakanin kiftawar idanu amma Allah madaukakin sarki halin ne mai tsananin hakuri ne sannan mai gafara mutum zai ta zalincin amma subhanahu wataala sai ya kira shi zuwa ga tuba a jinkirta mai shekara ɗaya biyu uku hudu wasu har hamsin har sama da haka ko zai tuba idan ya ki tuba a ƙarshe ko in ya je wajen da ba a zuwa subhanahu wataala sai ya gaggauta sai ya gaggauta kama shi الحسن البصري عليه رحمة الله يكرن تفدن الله مدعوك تنسركي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مؤمني سكقونا أكيرا مكا منيا أكا إذا وتا في جرمان قسي ba a iya zuwa kusa da ita suka kona bayan Allah madaukakin sarki amma waɗanda suka yi wannan ta'addancin subhanahu wataala ya ce in dai har ba su tuba ba to su ma suna da azaba ta babbaka alhassan basri ya ce me fi allah maɗaukakin sarki daraja me fi allah karamci me fi allah tausayi ka duba abin da suka yi wa bayansa amma yake cewa su tuba allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to shi yasa zaka ga ana ta zalunci tun ya faɗi abin da ya ga dama ya aikata abin da ya so amma sai ka ga subhanahu wa ta'ala ya rabu da shi kamar ba a san yana yi ba amma allah maɗaukakin sarki yana kirga mai inna rabbaka labil mirsad sannan mu sani lalle musulmai su ne za su yi nasara a ƙarshe duk yadda aka je aka dawo duk abin da ya faru duk yadda suka kai da rauni duk yadda waɗanda suke abokan gabansu suka kai da ƙarfi a ƙarshe wannan ƙarfin zai tafi ko ya zama ganima a hannun musulmai amma idan suka zama musulmai na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki ya bada ka'ida wacce ita ce take iyakance alaƙa tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila yace da dai Allah ba zai taba dora kafirai akan musulmai bai sanya musu wani tafarki akan musulmai ka ga musulmai su ne a ƙasa wani zai ce to amma a yanzu musulmai ne a ƙasa gaskiya ka faɗa amma wasu irin musulmai wasu irin musulmai ne a yanzu da suka kasance a ƙasan kafirai ka san ba irin waɗancan na farkon bane yadda kake kallon waɗannan manya-manyan ƙasashen da ci gaban da suka yi da dukiyarsu da ƙarfin soji haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke karin al'ummomin farisa da rum amma akwai abin da yasa ba su ji tsoron su ba shine imani shine bin Allah madaukakin sarki bin alqur'ani kuma sun kwatanta sun yi abin da za su iya Allah madaukakin sarki sai yasa dukiyoyin waɗancan suka kasance ganima a hannunsu to duk lokacin da ka kafirai akan musulmai ka tabbatar cewa galibin musulman nan ba su aiwatar da musulunci yadda ya kamata amma ka'idar Allah maɗaukakin sarki kullum musulmai ne a sama ko yaƙi aka yi musulmai su ne za su yi nasara a ƙarshe idan ka ga aka san hakan to ka koma ka binciki aiki na musulmai ka binciki duk yaƙe-yaƙe da aka yi tun daga farkon tarihi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yi badru shekara ta biyu har zuwa yaƙi na ƙarshe da ya jagoranta da sauran saraya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ka je ka bincika duk sai kaga musulmai ne suka yi nasara duk inda kaga aka san haka ka bincika sai ka samu wani kuskure da aka yi sai ka samu wani abu da wani yayi ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko sama da haka da suka yi wani lokaci bala'in ya shafi sauran wannan domin a nuna maka cewar Allah madaukakin sarki duk wanda ya taba shi baya bari ko da rundunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta ne ko da sahabbai su ne a cikin wannan rundunar idan aka yi kuskure Allah madaukakin sarki zai yi fushi ina kuma ga zamanin ka kai waye shugaban ka kai waye jagoranka a yanzu da za ku saba Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya barku gashi nan a yaki na Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aikata kuskure Annabi ya bada umarni aka kuskure ba abi ba da bala'in ya zo me ya faru sai da ya shafi kowa ya shafi hatta Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bi abi ko ummi aka ji wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo aka karya mai hakori aka ji mai ciwo a gwiwa sai da jini ya sauka har cikin takalminsa tsira da aminci su tabbata gare shi to wannan dai duk ana nuna mana ne cewar a guji fushin Allah subhanahu wataala sai abu na ƙarshe musayin lalle musulunci shine addinin da zai nasara a ƙarshe kuma al'umma ta musulmai su za su yi nasara duk abin da kake gani ka gaskata Allah madaukakin sarki wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihuna wannan kasar bayina nagartattu su ne waɗanda za su gaje ta wa inna jundana lahum al-ghalibun ala inna hizballahi humul muflihun wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithina duk wanda yake kan gaskiya shi zai nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci shi zai nasara da daukakar mai daukaka ko kaskancin mai kaskanci kuma babu wani gida da Allah madaukakin sarki zai rage kowane iri ne sai Allah subhanahu wataala ya shigar da wannan addinin a ciki zamu cike da hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da naga lokaci ya ja nabi yake cewa inna allaha zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwa yali minha Allah ya tattaro min gefe gefen kasa sai naga gabashin kasa da kuma yammaci yace mulkin al'umma ta sai ya kai duk wajen da aka nuna min a fadin wannan duniyar saboda haka bayan Allah ba wannan mai girman kan ba ba sauran masu girman kai ba ba sauran azzalumai ba ko kafirai ko munafukai ko sauran waɗanda ba sa son gaskiya ba su isa su hana addinin Allah maɗaukakin sarki kaiwa wajen da zai kai ba sannan wannan mutum babu abin da zai iya yi wa duniya sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mata Allah subhanahu wataala ya datar da mu mi kokarin tattalin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na imani addini na musulunci yana da ubangijin da zai kare shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu mu kawai sababi ne subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساد صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله أكبر صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله.
الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد يوقع السماء بين فاتحة وإياك وعلى أبيك وفاتحك ويدفع السنة على عباد الناس وترى مقاتل في غير يوم اللهم